أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا ترى قوة رمضان هجرة منزل سيرة manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 19 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2024 a tsari na wato kanisa kenan ko mu ce coci da malaman tare suka tsaya suka fitar da rana ba tare da ilimi ba akan haka su da kansu kuma sun yarda da wannan in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus Allah kai mu da tsayi to aya da ita wasabiqun al-awwalun kwana biyu ko muna akanta to amma dole ne saboda yanayin da ake ciki dole na irin waɗannan ayoyin da suka shafi munanan aqidu a tsaya a fayyace mutane a wayar musu da kai musamman firqa ta shi'a wanda sun kware wajen karatun ilmul falsafa da ilmul jadl da ilmul mantiq da kuma wato abin nan ashubuhat ba ta abin da suke karatu ke eh a shi wannan ba shi a irin an haɗa wanda jadal mine ne shi to Allah ya kyauta to a yau dai za mu tashi akan wannan ayar dai wasu sabiqun al-awwalun kuma na san dai in Allah ya so yau ne za mu dan dosa na mu dan ƙara gaba ko ba haka ba insha Allah rabbul alamin مالا الله يتشوى السابقون الأولون من المهاجرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نعم masha Allah eh kamar yadda muka sani akwai alkawari da muka dauka na bayanin waɗansu hukumce-hukumce da suka shafi mas'aloli na zamani na zakka muna dan tabo su ko to a yau ma za mu dan taba wani abu daga ciki sai mu wato dora akan tafsirin da ayat da muke akan ta me hukuncin zakka al-masali' kamfunna kamfunna kuma ba irin wanga kamfani ba na sharika kamfani ma'ana ana misali akwai kamfani na kera kaya akwai kamfani wanda ba na kera kaya ba ko ba karabani to kamfani wanda ake kere a kere a cikinsa ya ake fitan masa da zakka ko ba karabani malaman fiqh za ku suna bayani abin da ake kira al-mustaqallat galla ko da hausa da an ce galla asalin shi abinci idan yayi wannan kamar ƴaƴa ko kuma zangarniya ana kiransu galla an gane ko to al-mustaqallat daga exploite ne wato kamar abinda ake cin amfanin sa to za ku iske can a wancan lokaci fuqaha'u galibi ba su amfani da kalmar ta al-mustaqallat ba don mi dan wancan lokacin babu irin waɗannan kamfunan da akwai a irin wannan zamani amma suna da irin nasu ko ba ka nan bari to waɗansu malamai su suka yi magana suka ce wato shi ita zakka an gane ko ta zamanto wajibi ne a cikin abinda kamfani ya kawo ba ma shi kamfanin karan kansa bai da mi bai da zakka misali a ce mutum yana da kamfani na kera motoci to motocin da aka kera su suke da zakka amma shi asalin kamfanin babu zakka a kansa ba sai ko mun fahimta ba waɗansu kuma suka ce to ita zakka ta tabbata akan wato kamfunna kuma ta tabbata akan kayan da kamfani ya gina kidan ma'ana su a wajensu bayan ka fitar da zakkar abinda kamfani ya yi ya kera kuma shi ma kamfanin sai ka yi masa kuɗi da abin da ke cikinsa duk yana cikin rubin tijara ma ka fitar masa da zakka kaga wannan ra'ayi ra'ayi ne akwai shi amma dai za a kawo shi waɗansu kuma suka tafi cewa abinda aka bayar ma'ana kamfani ba a fitar masa da zakka a matsayin kima ta kuɗi za a fitar masa matsayin kima wato ta abinda an kai amfani da shi ma'ana me da suna ‘ya'yan itace ko kuma mu ce abin noma ashe ana ba da ushiri ne ko ko ba ka da bari suka ce to su ma kayan kamfani haka za a ɗauke su matsayin galla suke yadda ƙasa idan aka nome ta za ta bayar haka ne kamfani za a yi sarrafa abubuwa ya bayar da haka shi ba irin wancan bane a kimanta a kasa kashi 40 a bada kashi ɗaya a a kashi ɗaya bisa goma za a bayar sai sun kai kiyasin yadda ake noma gona ta ba da kalla shi ma kamfani za a iya yin aiki a cikinsa shi ma ya ba da kalla ta ji ra'ayi guda uku waɗanda malamai suka kawo daga cikin wanda suka tafi wannan ra'ayi a wannan zamani akwai malami a ƙasar misra ana kiran shi abu zahra malami ne wanda ya shahara kwarai da gaske a ilmin fiqh sannan akwai sheikh abdul wahab al-khallaf wanda malami ne shi ma ya shahara a usulul fiqh ma yana da littafi shi ma abu zahra da littafi ina fata an fahimci da kuma doktor mustapha azzarka da sauransu waɗanda waɗanda malamai ne ma'asuri suka kawo wannan ra'ayi to amma idan muka duba an gane ko ra'ayi wanda ya kamata mu yi aiki da shi ko ko abin da ya kamata a rajaha an gane ko saboda su waɗanda suka ce kamfani yana da zakka ai Allah ce khudh min amwalihim sadaqa min amwalihim suka ce cikin daga dukiyarsu dan haka ba a ce kamfani ba ko ba kamfani ba duk cikin amwalihim ina fata an fahimci amma wannan za ku ga umumi na suka yi amfani da shi amma kuma za a ga kamar wato yana da bukatar tafsisi domin kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa alal muslimi fi abdihi wala farsihi sadaqa hadisi ne kuma cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul bukhari an gane ko kuma yana cikin sahihul muslim to kaga an fitar da wani amwal wadanda an ce ba su da zakka kuma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai gidajen da ake haya da su ko ba a taba cewa a waɗannan gidajen a sa su cikin kima haya ba sani ko mun fahimta ba da haka dai malamai suke cewa idan za a duba a yi tarjihi shine cewa abinda kamfani ya kawo ko ya kera shi ake fitar mazarka in mun ce abinda kamfani ya kawo misali mutum yana da kamfani na motoci waɗanda suke sifirin kaya ko suke sifiri suke ɗaukan mutane to kaga ba a cewa in shekara ta yi a kimanta kamfanin a kimanta motocin da ke cikin kamfanin a haɗa kuɗin da ke cikin kamfanin sannan a fitar da zakka ba haka za a yi ba a'a menene kamfanin ya kawo kuɗin da ya kawo su za a fitar ma zakka shine alhamda ba sai kuma fahimta ba kenan yanzu idan mutum yana da kamfani na kera motoci an gane ko to motocin da aka buga su za a kimanta da dukiyar da akwai a hannunsa an gane ko a fitar musu zakka ɗaya bisa arba'in amma ba za a ci ba har da kamfanin sai an kimanta shi da abin da ke cikin sannan a fitar da zakka ba za a yi haka kaya waɗanda ake kira na ƙinya ko ko waɗanda su ake aiki ba a sa su cikin zakka yanzu misali mutum yana gidajen haya gidajen haya ana sa su cikin zakka ba a sa su cikin zakka sai dai abin da suka kawo shine ake sawa cikin zakka mota ta haya ba a sata cikin zakka amma abinda ta kawo inda yana nan ko ba haka ba sai ana cikin duke zakka a fitar da zakka ba sani ko mun fahimta ba ka gani suturar da kake sawa kana ta cikin zakka amma idan kana sayar da sutura kuma dukiya ta kai a fitar da zakka sai ka yi sai ka fitar da zakka ina ganin wannan shine ra'ayi wanda malamai suka tafiya akan shi kuma shine tafiya akan ka'idodi na shari'a ta haka ba za a sa wato kamfanin ba shi karan kansa a ce zafin kamfanin zai shiga cikin zakka a'a abinda kamfanin ya kawo ko abinda kamfanin ya sarrafa shine za a sanya wa cikin mi cikin zakka wannan shine zance mafi inganci wallahu ta'ala a'lam to anan za mu tsaya ba za mu karo kasu bai ne ba saboda matsalolin suna da yawa malam sake maimaita aya was-sabiquna al-awwal
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعاد وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasu sabiƙuna magabata al'awwaluna na farko-farko kuma karbari ta ga sabiƙ daga sabaka ya sabiƙu ya gabata al'awwalu kuma shi ne na farko sai ka ce to a sabiƙuna magabata al'awwaluna na farko-farko min almuhajiri da wanda suka yi hijira me yasa suka yi hijira don saboda wani abu na duniya a sun baro makka zuwa madina don Allah shi yasa hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko wanda uh, yake cewa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ko ba kana bane sai ce to ai waɗansu sahabbai sun yi hijira saboda mata inje yan shi'a wannan ba gaskiya bane dan Allah ya ce radiyallahu anhum inda dan duniya suka yi hijira Allah zai yarda da su Allah ba zai yarda da su ba da haka dan shi akai hakuri mun gane wannan da kyau radiyallahu anhum wal wal muhajirin an kira su muhajirun saboda sun yi hijira wal ansar da kuma ansar saboda sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun taimaki sahabbai da suka yi hijira ko ba ka da bari in ka zo a Madina da ai muhajirun ne suka zo ko abincin da za su ci babu ko ba ka da bane shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun ina fata an fahimce ni to anan kafin mu je gaba in tabihu kathira shine cewa ta'addudul asma ma ittihadil maqsad an gane ko la mushahata fihi idan sunaye suka bambanta mu mai hankalinmu da kyau amma maqsad manufa ta zamanto daya to wannan ba matsala bace ba sai ko mun fahimta ba yanzu a zamanin nan za ku iske akwai ƙungiyoyi masu ma addini hidima kala daban-daban ko ba ka bane to in aqida ta zama to aqida ce ingantatta aqida ce ta salaf mun gane wannan da kyau sannan ya zama to kowanne daga cikin su ya hankalta ma wani bangare cikin ayyuka misali wannan yana son yi aiki a wajen liftanci ya taimaki musulmi wannan yana son wajen koya ma mutane noma wannan wajen koya ma 'ya'yan musulmi aiki babu matsala ko ko wannan ya kama waccan jiha saboda a taimaka mu musulmi da ke cikin ta wannan ya kama waccan jiha amma dukkan su akan alkitabu was sunna ala fahmi salafis salih ba sa yaƙar juna ba matsala bane me dalili almuhajiruna musulmi ne ko ba musulmi bane salaf ne ko ba salaf bane ai su ne su ne kokowa ne salafiya ba gaba al ansar ah su ba musulmi bane musulmi ne ko to me yasa Allah bai kira su ba musulmi ya wuce a an hankalta ma waɗannan sun yi hijira sun taimaka ma addini sai an ka an ka ambace su da wata sifa da suka yi musulunci aiki da ita al'ansar su ma sai aka kira su da wata sifa wadda suka yi musulunci aiki da ita amma aƙidar guda ce kuma ba sa yaƙar juna su ce sai sun gabayin juna to shi in suna dubu aka samu in dai za a yi musulunci aiki ba tare da an yaƙi juna ba akan kuma aƙida ta tasara babu matsala shi yasa sai ta adam da a ce ma walikan a'a sunayen ba su ne matsala ba mushkila abin da ke cikin zuciya mun gane wannan wallazi tabauhum bi ihsanin da waɗanda suka bi su da kyautatawa sai Allah subhanahu wataala ce radiyallahu anhum Allah subhanahu wataala ya yarda da su kaga an daga an kari mun sha bayani kan wannan Allah ne ce ya yarda da su ya yarda da su ya yarda da su kuma allamul ghuyub ne ya san da nan har duniya ta tashi ya san nagari ya san da ba nagari ba da haka ko shi yadda da su bayan ya san ba na gari bane kidan ka ce Allah ba hakimin bane ina fata an fahimce ni shi yasa aqida ta albada'u ta yi muni ya kamata ta matasa ku santa ku nisance ta waradu anhu sun yadda da Allah asalin shi waradiyu anhu don an ce radiya wannan yawon ina take ta bace استثقلت الضمة على الياء كما هكذا بني فنقلت إلى الضاد أنقالكو فسكنت الياء والتقى الساكنان الياء والواو فحذف السابق منهما فأصبح رضو waradu anhu sun yadda da Allah Allah ya yadda da su su kuma sun yadda da Allah subhanahu wataala an gane ko wa a'adda lahum jannatin kaga wannan taskiya ce ta Allah ya Allah ce wani nagari ne karshen taskiya kenan ko mutum dan adam akwai wanda in yace ma wani na gari ne kana yadda sai dai in kuskure an ka samu amma wani da ya ce maka wani na gari na wanda na maka jaka ina ba ga amsa shaida abin nan ka san wani in kariya sai ta yawa har da diya ne musulmi da shi ba wallahi wallahi har da mata shi ba ta yarda da shi ba da ka zo kan cewa ne nake nema sai ce baban karana sai ce eh ce lahiya ce a ya ce ne yanzu lokaci kaza sai ka ce "Hmm, baka san halin baba ba ka zauna kana rayuwa to wanda Allah ce ya yarda da shi zaka ce kai baka yarda da shi dan shi'a kai a matsayin ka nawa ka ce mu mu yarda da kai kuma kai baka yarda da Allah ya yarda da shi ba sannan kai ya haka bincika kai waye yarda da kai ba a duniya kai waye yarda da kai ba waye yarda da hukuncin ka سبحان الله الله يكوتا وأعد لهم جنات الله يمس تتلع الجنة لهم نبتي وتتغليب ذلب الذكور على جانب الإناث ومن ماتا سنية هجرة ماتا سنية هجرة بيتي وأعد لهم ولهن با كما الأنصار أقوي مزا أقوي ماتا كما هكذا بني بيتي وأعد لهم ولهن بجنات أأسيتي لهم تاشا في مزا تاشا في ماتا mun gane da kyau wani wani zaka yi dan qur'ani sai ce kai ni wannan ban yadda da wannan ba ko ba ka bane dan qur'ani ne ko ko ko wani wanda suke sabon shiga ne cikin usulul fiqh da shari'a da sanin tafsirin qur'ani sai ce shi bai da wannan fassara ba ko ba ta bari sai mu ce to bari mu baka ayar qur'ani ita ta wanda da an kai karshe da an zo na an zo wurin tukewa wanda duk bai da qur'ani ba sai dai azabai kabla san haka ne ko ba haka ba sai Allah ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم بيتي ولهن in ka yadda da wannan tunu ko baka yadda ba shi kenan mun yi gaba wa a'adda lahum jannatin Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tattalin aljanna tajri tahta al-anhar wanda koramu suke gudana karkashin ta an gane ko tajiri tahta hako mun ka ce wannan ita ce qira'a ta jamhur duk da yake ibnu kathir ya karanta tajri min tahti hal anha ustad dr fadil samar ra'i a cikin at-ta'bir al-qur'ani da yazo sai muqarana tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu da was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin da wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allah akbar dhalika huwa al-fawz al-'azim akwai bambanci tsakanin waɗannan ayoyi to za ku ga malamai suna ƙoƙarin bambanta ta'abirin da ya zo a wannan ayar da wannan ayar ba dole bane duk abin da aka faɗa ya zamanto daidai amma sashe na iya kasancewa daidai sashe kasance ba daidai ba ko ko wani lokacin dukan ma ya zamanto daidai ko ba ka da bane sai suke cewa bambancin wannan ayar da wannan ayar in ka diba sai ce zalika huwal fawzul azim a waccan ayar a wannan aya kuma sai ce zalikal fawzul azim kaga an ƙara huwa ai ya fi ƙarfi to me yasa wadda aya ta sahabbai bai kawo huwa ba first na farko kenan a wannan aya kuma sai ce wa ridwanun min Allah sai ce mi akbar kaga da ya kawo zancen ridwan amma can cikin waccan aya sai ce radiyallahu anhum wa radu anhu sannan kuma nan sai ya kara da wa masaki na tayyibatan fi jannati adin a can anan bai kawo shi ba anan kuma yace tajri tahta hal anhar nan kuma yace tajri min tahti hal anhar menene hikima mi yasa can an ka kawo nan nan ba a kawo ba ka gani wani sai ce kai aka rauka Allah wannan mu kankale kankale da kakal ba mu iya shi a i koyi ilimi kai karatu kai ka bincike ina fata ku ci zancen kakal ka san wani shi ne kai bai yarda da nahawu bai yadda da sarfu ba bai yadda da balaga ba saboda ilimin muka ne waɗanda sai bisa ka'idodi suke tafiya shi ko ilimin da duk bisa ga ka'ida ke tafiya akwai matsala in baka fahimce shi ba ba za ka zama malami ba ulumul ala ko baka fahimce su makaratu shi kai ta ci amma in ka san fahim ulumul ala to kana yin karatu kaɗan sai ka ga Allah ya maka buɗi da izinin Allah amma karatu na fassara shi kaɗai ka iya fassara a kana nan har yanzu baka kai ko ina ba fassarar da malam yi ma da ta bace ko ko dan nan inda ka sa fassara wata yar takarda karaba da ta bace karatun ka ya tashi aiki ulumul ara sai da su wallahi ku dole ku koyi ulumul ara muna gaya muku gaskiya ne dan ba mu san ko rayuwa za ta yi tsawo ba a nan da ya a gurguje da Allah ce wa'adallahu almu'minina walmu'minati wannan ayat ta fi waccan aya dalili kuma almu'minina da almu'minat ya shafi dukkan mu'minai tun daga zamanin annabi adam alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wa atammu taslim har zuwa karshen mu'mini su ko as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar suna daga cikin mu'minai wanne ne yafi kenan waccan ta fi baki a da inda ake zancen dun ne a da inda ake zancen almahajiru da wani asar wani ne fi yawa eh inda ake zancen duka tun da na annabawa suna cikin almumin da walmuminat amma annabawa su cikin asabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar dan mu gane da kyau kenan wadda aya wadda ta gabata ta fi wannan faɗin ma'ana abu na gaba da ya ce jannatin ta jiri min tahti hal anha sai suka ce to shi yasa sai ce min tahti hal anha saboda in an ce annabawa suna sama kenan ruwan sai sun ƙuɓɓugo daga aljanna ta annabawa sannan su zo mi aljanna ta sahabbai kesa sai ce ta jiri min tahtiha da an maka min libtida il ghaya waɗansu malamai to wannan irin wannan a cikin ijtihadat na malaman balaga galibi akwai matsala a cikin sa domin kaga in sun kace haka qira'a ta ibnu kathir kuma tajri ne min tahti hal anhar a can to kaga wanga ijtihadi sai a ce to akwai matsala shi yasa kahin kace wagga qira'a da wagga qira'a sai ka tabbatar da duk qira'o'in akan ka su tafi ko kuma idan to a'a a wagga qira'a akwai wannan balaga a waccan qira'a babu waccan balaga din ba sani ko mun fahimta ba wannan bayani ne wanda yana da bukatar abin nan to sannan kuma me yasa an ka ce wa ridwanun min Allah akbar nan ko aka ce radiyallahu anhum wa radu anhu jumla ismiya tana nuna abu ya tabbata muhammadun jalisun ta nuna a zaune ki muhammadun jalasa tana nufin yana zaunawa tana nuna alhuduth to abin da aka tabbace ya fi abin da yake motsawa ko ba haka nan bane to sai an ka ce ridwanun min Allah akbar ya fi girma sai aka kawo jumla min jumla ismiya amma radiyallahu anhu wa radwanu jumla ce ne fi'liya saboda can akwai annabawa akwai kowa da kowa wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minati to mu'minina wal mu'minati kowa shiga cikin annabawa da sahabbai to dan haka sai aka kawo jumla ismiya domin can ya fi fadin ma'ana amma anan kuma sai aka ce radiyallahu anhu wa radwanu saboda ya shafi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sahabbai ba sun shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ba ai akwai sahabban ma annabawa annabi Isa yana da sahabbai sune al-hawariyyu ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أكو أن ما نتنا صحابي أما دهك من الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويأتي نبي وليس معه أحد أكو أن من ما وندي كرمش إن ينا ما تاتا بجري إن ينا أيأس بجري annabi musa yana da sahabbai allah ce falan ma tara aljam'an qala ashabu musa inna la mudrakun aya ce ta alkur'ani ba wai ra'ayi na baka ba ko dan qur'ani kake sai ka bi qur'ani ba ba shikenan ba to dan haka dai ashe nan abin da yasa aka kara da jumla aka kawo jumla fi'liya e ismiya aka ce ridwan saboda ta fi karfi saboda wancan ya fi fadin ma'ana sannan can aka kara uba sakin tayyibatan fi jannati adni ko ba haka nan bane saboda ana zancen mi ana zancen mu'minne ne gaba daya to mumin ne gaba ɗaya kuma annabawa suna ciki kaga sai an ka ƙara da wani sakin tayyibatan fi jannati an can ko sai aka ce wa a'adda lahum jannatin tajri tahta hal anhar ba a ce wa masakin tayyibatan fi jannati an mun gane wannan da kyau ta'birul qur'ani ustadu doktor fadil samar ra'i dan kasar iraki ina fata an fahimce ni kai kokari ka samu wannan littafin nan dai kusa kusa ban san ko ana samun shi ba amma ka bincika Misra da Saudiya da Dubai can za a samu maka wannan littafin sai kai iddila'i kai ma ka samu fa'idodi ka dike shi ilimi ba a cewa ai koyo ba kwaya bace balle mu koyi ko ba ka ba ba ci kuma wallahi ban boki ci kowa idan galibi ilimi za mu gaya maka malamai da littafai kai ba ka je ka bincike Allah ba ka rana bi amma amma wani irin da mafaɗi da bai faɗi da ya samu su ya fi son kullu ya dan ka tsaka ra'ayi da ba ku guda ana mai tambara ina fata an fice ni shi yasa wa amin amin sace zalikal fawzul azim a wannan aya da muke akan ta can kuma yace zalika huwal fawzul azim ya kara ta'kidi domin ma'arifa da ma'arifa in sun ka zama to muftada wal khabar ne mun ka ce tufidul hasr in nice muhammadun suna ne alami in nice alimun masani ne amma in nice muhammadun al'alimun kamar na keɓance sani gare shi sai dai zamanto kebancewa ina nufin tana yiwa duk wannan unguwar babu masani irin sako ko kaza ko kaza kenan akwai alhasu idan mubtada ya zamanto ma'rifa khabar ya zamanto ma'rifa yufidul hasan in nace al ustazu al qa'im ina nufin ustazu mai magana kenan a wannan lokacin ba mai magana sai shi ba sani ko mun fahimta ba to kaga zalikal fawzul azim zalika ismul ishara ne matsayin alam shi ina fata an fahimci ni ko ba ka na bane yana matsayin ma'arifa da ke son in ci mun gane wannan ko mubtada ne kuma ma'rifa ne sannan kuma alfawzu shi ma ne shi ma khabar ne ya zama to ya zama to ma'rifa kenan babban rabo wannan shi ne to amma kuma zalika huwa ita ma huwa tana nuna ta'kidi kenan waccan aya mai huwa hasr bi a cikin ta wanda kuma hasr guda saboda waccan mai mu'mini da wal mu'minatu ta shafi annabawa dole sai an kama ta hasr guda biyu wannan kuma sai a kama ta hasr ɗaya saboda ta shafi sahabbai ne mun gane Allah ya taimake mu da haka irin waɗannan abubuwa dole ɗalibai a tashi sayi ذلك الفوز العظيم الله ya ce wannan shine rabo ma'ana sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun rabauta da haka yan shi'a da suke suka su sai ai hattara da su wajen shubha da duk za su kawo kada ku yadda da ita in munafiki ne ba sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli sai suka ce ai ta sabka akan sa'alaba wadansu daga cikin malamai suka ce sa'alaba sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bane ko ƙarya ce ma kissar ake yi masa alaba ba sa alaba ba wasu ka ce a'a sa alaban biyu ne akwai sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai munafiki su ko suna kokarin su dauko sifar munafikin su dora ba sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam dan saboda su cimma burin su ban sani ko mun fahimta ba ko ko sahabbai an yi musu ƙarya ai babu da ke yi musu ƙarya ko a duniya ga wanda bai da bai da addini yayin wani ƙarya a wani abu ne amma ayyin ƙarya ba wani abu ne an yi ma Allah ƙarya وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أنا إما الله كريا فمن أظلم ممن كذب على الله to an yi ma Allah kare ku ba yi musu ba an yi ma annabawa kare ku ba yi musu ba to da an yi masa habbai kariya sai za a dun mamaki ba dun mamaki bane da haka yi musu kariya a cikin littafan tarihi musamman na makiyansu wannan ba wani abin mamaki bane mun gane wannan da kyau dan haka kenan wani kuma abin sun aikata sun yi kuskure a matsayin su na yan adam kuma Allah shine mai gafartawa yace ya gafarta musu en point entre in ji malam bature a kaga ko bari mu ce full bari mu ce full stop ga mai karatu english don haka bai gane an gane ko an gane ko to dan haka ai hattara yan uwa musulmi waɗannan abubuwa da waɗannan yan shi'a suke zan kawowa ya kamata a yi hattara da su don saboda kada a je a faɗa cikin matsala ko wace aƙida in kana son ka karance ta ga ƙa'idodin da zan baka ko ta musulunci ce ko ba ta musulunci bane wato ma'ana ko da tana da alaka da musulunci ko ba ta alaka ta da alaka da musulunci dauki waɗannan nuqat kin na farko al muassis waye kawo wannan aƙida abu na biyu ka san rukunnan wannan aƙida akan mi aka gina ta na uku in sun danganta ta zuwa ga musulunci ya suke tafsirin alkur'ani ya suke kallon sa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suke mu'amala da su wajen tabbatar da su ya suke mu'amala da su wajen fassara su in kuma kafirai ne dama mun san makiyan addini ne ya suke fassara alkur'ani da hadisai dan mu sanar da al'umma hatsarin su sannan daga wannan kuma sai ka san ya suke fatawa ya suke ijtihadi sai abu na karshe wace hanya ce ake bi wajen yada wannan da'awa kaifiyatu na shirya wato alwasa'ilul hissiyya wal ma'nawiyya al qadima wal haditha da ka samu wannan ko aqida dubu aka baka in ka azo wannan luqat kin al muassis أسس هذه العقيدة أركانها أصولها تفسيرها كيف تتعامل مع كتب السنة فقهها فتاواها اجتهادها وسائل نشرها قديما وحديثا الوسائل الحسية والمعنوية بإذن الله تعالى ذاك تنسى ba abin da aboyi ba mun gane wannan da kyau da haka irin waɗannan abubuwa dole a fahimce su kaga ko ƴan qur'ani da muke zance su ma haka ne za ka yi musu in ƴan shi'a ne haka za ka yi musu jiya ko mun kawo hadisai da mun kace sun fatattake ƴan alƙur'aniyu ko ba haka nan bane hadisi guda biyu da muka kawo mun kawo hadisi na Abu Rafi maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sunan Tirmidhi wanda yake cewa mutum ba zai zama ba akan karagar sa ko kuma ce abin zaman sa ko kwanci yazo ya ce a'a mu duk abin da yazo muna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wani in same shi haka ya yi sake ranar tashi alkiyama mu haɗu sannan ya ce ya sani domin in ka kafirce ma hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ranar tashi alkiyama kace ya cece ka zai cece ka ce tun bi da aibaka kai da kace baka yarda ba yace ya atihi amrun min amri min ma amartu bihi aw nahaytu anhu fa yaqulu ma adri ma ma wajadna fi kitabillahi tabanahu mu abin dai muka samu sai cikin qur'ani in ba qur'ani ba za mu ba to ka bi fassarar malamin ka kamar ta wanda aka sauka ma alqur'ani shi malamin ka ya fi wanda aka sauka ma alqur'ani sanin alqur'ani akwai akwai soki burutsu cikin wannan akwai hadisi na miqdam bin ma'd yakrib wanda shi ma wanga hadisin da muka karanta na Abu Rafi yana cikin sunan Tirmidhi wanga shi ma yana cikin sunan Tirmidhi kuma Abu Dawud ya kawo shi da Ibn Majah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala hal asa rajulun yablughu al hadithu anni wa huwa muttaki'un ala arikatihi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah tsakaninmu da kullu tahi Allah fama wajadna fihi halalan istahlalnahu wai sai abinda muka iske cikin qur'ani a halatta ce da halatta suwa wa ma wajadna fihi haraman harramnahu duk abinda muka iske haram ne sai mu haramta shi cikin qur'ani to sai mu tambaye ka kai dan qur'ani yuna akwai wani wani wani lemu da yake zuwa daga kasar america ana kiran shi coca cola ka bani aya inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ishrabu coca cola ka bani ayar da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tashrabu coca cola tunda in ka ce sai halatna ko haramta mu same shi a cikin alqur'ani na kaga wannan qusur ne a cikin ilimi sai ka ce ai Allah ce ma farradna fil kitabi min shay to tunda Allah bai bar komai ba na anahin lawhil mahfuz ne ma farradna fil kitabi min shay komai yana cikin shi ba sani ko mun fahimta ba ma farradna ya in ka ce ka ce to mu da mun guda mun cikin qur'ani nan Allah ce coca cola ko ba ka bari kaga babu fanta amma sai su rike komai yana cikin alkur'ani ba gaskiya bane ko kuma ma farratna fil kitabi li shay nan in ba an dauka alkur'ani ake nufi babu abinda bai zo bayanin sa ba koko ya zo a dunkule koko ya zo a fayyace wasu abubuwa ya fayyace su wasu abubuwa ya faɗe su a dunkule ta fuskar istinbati za a fitar da su wallahi mu tashi mu fahimci nasoshi da kyau saboda ana nan ana bin hanyoyin da za a wato bugar da hankulan musulmi game da alkur'ani a samu su shakka a cikin ma'anonin alkur'ani tun da lalle kalmomin shi ba sa taɗuwa ko ba ka bari to yanzu uslubin da za a bi a samu da shakka a cikin alkur'ani ta fuskar ma'anonin shi Allah kai mu da tsari to dan haka zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin masu babbar Allah mu je aya ta gaba sai Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'rab وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
na'am kamar yadda muka saba idan muka zo karkashin aya muna fara fassara ɗaiɗaikun kalmomin ta ne ko ba haka ba wani lokaci in aka muka bayani wanda ya shafi i'rabi kafin mu je zuwa ga faɗin munasaba da asbabun nuzul sai mu faɗa sannan in mun ƙare wannan sai mu zo mu faɗi munasaba asbabun nuzul sai mu ƙara sauran bayanai da suke da alaka da aya ko ba haka ne bane usulin mulki kullum ina maimaita wannan saboda ina son in kana karatu a san bisa wani manhaji kake kakka zamna da ka zo kan digin mutane sai ka ce an rama jawabin aya sai ce mallan wacce zan ja kai ja do da ka ja ba ko ajiya kai haka nan ko ajiya babu mawdu'i khutba babu mawdu'i muhadara babu mawdu'i da wanda ya zo farko da wanda ya zo tsakiya da wanda ya zo karshen karatu ka don ɗaya babu wanda sai da alƙibla take kai ne kawai mutane caji ai maka bana wannan bai yi ba bana dole sai da usulubi sai da manhajiya wanda kuma galibi za ku ga jami'o'i yanzu na zamani suna karantar da wannan to yanzu a nan wa mimman haulakum in ka diba cikin jalalaini ya ce wa mimman haulakum ya ahlal madina kenan waɗanda ke kewaye da ku ya ku mutanen madina minal a'rabi daga cikin larabawa munafiquna akwai munafikai me yasa bai kawo makka ba saboda makka kafirai ne akwai makka babu munafikai mun gane ko saboda su kafirai ne su da ma suka koro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci bai da ƙarfi a makka dan haka sabon kafiri shine abin da zan wajibi ba sabon munafiki ba mun gane wannan to da haka sai ce munafiquna wato abin sai ce ka aslam kaga ka aslam sai ka tafi da ka aslam ko ba haka nan bane aslam wata wato wata kabila ce ana kiranta aslam wa ashja da wata kabila ake kira ashja sannan wa khifa da khifa banu aslam banu ashja banu ghifar wanda daga nan wanga abu zalin ne ghifari ya fito to nan da an ka ce su ba ana nufin duk wannan kabilar ba na an faɗi waɗansu kabilu ne da suke rayuwa a madi kewayen madina ko ba ana nufin su dukkan su munafikai suke ba a cikin su akwai munafikai domin ba a ɗaukowar yanzu ana zancen madina kuma a ɗauko ƙabilun da suke kewaye da makka kaga ba zai yi ba sai dai a ɗauko waɗanda suke kewaye da madina don an ce wa min man haula kum waɗanda ake magana a kansu suna ina suna madina mun gane wannan da kyau da haka da wannan zaka fahimci wannan sai ce to wa min ahli madinati daga cikin mutanen madina munafiquna akwai munafiqai aidan kuma kenan cikin ƙauye akwai cikin mi birni akwai to wannan aya zaka iske wajen i'rabin ta sai kai hatta domin nan in ka diba wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna kana iya cewa wa min ahli al-madina kenan daga cikin wanda ke kewaye da ku akwai munafiquna kenan asalin magana wa mimman haulakum wa min ahli al-madinati munafiqun sai ka tsaya daga cikin waɗanda ke kewaye da ku da kuma mutanen da ke madina akwai munafikai sai ya zama to duka azafi na an kai an kai musu khabar guda amma in ka ce wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati munafiquna kai aqsul jumla ala al-jumla amma in ka ce wa mimman haulakum wa min ahli al-madinati munafiquna kai aqsul mufrad ala al-mufrad mun gane wannan to anan kuma wa mimman haulakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati daga cikin mutanen Madina to in ka ce wa min ahli al-madinati ka tsaya nan wa min ahli al-madina to maradu ala nifaqi sai ya dauki abubuwa guda biyu ko ya zama to jumla ce istinafiyya kama tunda an ce akwai munafikai sai Allah ya ci gaba da bada labarin wato maradu ala nifaqi ma'ana ba munafikai bane irin waɗanda na yau da gobe waɗanda sun kwari ka san ko cikin tsiya akwai wanda ya kai gaba ko ba ka bane an ka ce ko cikin maza akwai mazaje ko ba ka to kuma ko cikin shedanu akwai shedanu na tantagariya na karshe kenan ko ba ka bane shi yasa jahannama ma sai Allah yi ta mataki mataki aljanna ita kanta mataki mataki ce saboda imanin ba matsayi guda bane ko ba ka bane shi yasa Allah ce thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya thumma nahnu a'lamu bil ladina hum awla biha asiliya yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar kaga ya shiga gaba saboda shi ne shugaban a nan duniya mun gane wannan to maradu alal nifaqi tana irin mutuwa jumla ce istinafiya ko ko maradu alal nifaqi halin su ne ake son a bada labari ko ko maradu alal nifaqi sifa ce tasu wa mimman haulakum min al-a'rabi wa min ahli al-madinati munafiquna mariduna yan ta'adda ne sun kwari sun kai matuka almarid da dalon ba da dadon ba intabe shine wato kangararre wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid da dalon da ba marid ba da dadon maradu ala nifaqi mai jalalain ce maradu an gane ko maradu ya ce lajju fihi ma'ana sun yi zurfi daga lajjari bal lajju fi utuwin wa nufur aw ka zulumatin fi bahrin lujjiyin ya ce to lajju fihi sun yi zurfi cikin munafici wastamarru kuma sun dagi dama duk abu ba a son mutum ya zurfi ciki idan ka yi zurfi ciki akwai wai ka damu in banda ce ka yi nisa yana da wahala ka damu akwai waɗanda sun san abin da suke ba mai kyau wani yanzu kaga kamar shan kwaya ko shan giya ko ba kana bari in mutum ya nisa sai kai inda in bai sha ba mutuwa zai kaga an yi banda shi yasa aka zo aka sami wani malami aka ce aka maka Allah mutum ne yana shan giya amma yanzu ya kai inda in bai sha ba halaka zai yi yanzu aka maka Allah me hukuncin shi eh aka ba a yi in bai sha ba mutuwa zai yi aka ce akarmaka Allah ya ra'ayi ya ce to ni dai ban ciwa giya haramun ci wani ban ciwa giya halarci in ce na halatta giya tunda Allah ya haramta ta ya ce kuma ban ciwa kada a bashi giya don in ba a bashi giya ba in yi mutu in zo gaban Allah masu da zance ba ya ce amma abinda zan baku shawara ku bashi daidai wadda za ta rike mishi ran shi ma'ana wadda za ta rike masa ransa in ya sha ma'ana in likitoci sun ce bakin rabin lita in ya sha zai rayu to ka a bashi lita biyu tun da daidai abin da zai rike mishi rayuwa ya ce sauran hukunci kuma bari siya zo gaban Allah a to kana ka sai mutum da kika sa kare ma fatawa ya kada ka cikin rami an gane ko Abu Nuwas cikin zamanin daular Abbasiyya kuna jin labarin labarin Abu Nuwas ko ba haka ba aka zo Abu Nuwas yana daga cikin duk da yake sun ce karshen rayuwarsa ya tuba ya daina waɗannan ababen almuhimmu dai anan sai malami yana masa wa'azi abu ruwa kare da shangiya shi kuma yanzu abu ruwa sai na ganin in ya bar shangiya ba mutuwa bai yi to shi na yace ma mallan kai dukan mallan a bar wa'azin nan ya isa haka ne wa dawini billati kanati yadda dawini malam kai mini magani daga addawa kuna billati kanati yadda abin nan da kake ce min ciwo na yanzu shi da an magani gare ni don in ban sha ba mutuwa bai yi ina ba za mu ce to shi sa in ka yi nisa cikin banna sai da to wani lokacin ba ka iya rayuwa sai da banna yanzu america gwamnatin america ta keɓance wuraren da aka ba masu shan kokin kokin kun san ko me yasa saboda waɗanda ta shiga cikin jininsu saboda dola goma idan ba su da kuɗi za su iya halin mutum su kashe shi a america to sai sai america sai aka ce to duk wanda ta zan cikin jinin jikin shi ta kai inda bai iya rayuwa sai da ita ya je likita ya masa takarda ga daidai garam din da za a bashi da ya zo gwamnatin da kanta ta yi wuraren da za a sha sai ya ba da wannan takardar sai a gane shi gram ka za ake bashi sai a bashi ya sha kada ya kashe mutane a ganin muriya ba ce Allah ke mu da tsari to almuhimmu dai maradu alal nifaqi sun kware akan munafinci lajju wace lajju fihi wastamarru la ta'lamuhum yace khitabun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam kai annabi baka san su ba haka ga wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba ka san lamari ya bace wanda ba ya zo da addinin bai san su ba sai Allah ce to nahnu na'lamuhum kabar mu da su mun san su ina fata an fice ni shi yasa fasa yakfikahumullah ya isa maka kada ka damu kai dai ka tsaya ma gaskiya ko kashe ka an kai ka mutu to sai ni qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ko ka bari ko mu je mu yi yaki mu kamo ku mu samu ganima ko ko a kashe mu imma nasru wa imma ash-shahada to biya matsala ba ka da asara amma kuma shi kafiri shi ke da asara in an yaki an kama shi ya zan bawa kaga da shi na yaki bauta ma Allah kuma ya kuma bawa da adam in kuma an kashe shi kuma wutar jahannama shi ke da asara sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to sanu azibuhum da sannu za mu azabtar da su marrataini so biyu yace bil fadihati marra asalin shi suna wato ismul abin nan ismul marra da kace ismul marra asalin shi wato abin nan ne masdar ne marra ya shude ya murru sai a ce marratan to amma da aka ce marra ya murru in ka gana maka ce masdar ne domin marra ya murru marratan shine masdar na marra ya shuɗe ko ko marra sai ka ɗauke shi a matsayin zarf zarfu wato abin nan zarful zaman kenan ina fata an fahimce ni to sai malamai suka yi maganganu daban-daban marrataini shudi biyu ko baka da bari ko ka ce so biyu ko ka ce sar biyu ko ka sar biyu ko baka da bari eh baka hausa ya baita ina ganin kuma zabarmanci na don sor ina ganin zabarmanci na sor sor biyu biyu dai hausa ce amma sor zabarmanci na so biyu ko sau biyu wanda shi ne gaskiya amma ni ban taba jini ba wasu na cewa sor ba sai da shigo gyara ba ba haka ba to marratai ni ma'ana so biyu sai waɗansu malamai sun ka ce bil fadihati za a kumyatar da su a faɗi ɗabi'o'insu ka san mugu ko da mutum bai aiki na gari kuma bai son a ce ba na gari bane ko ba ka da bane to amma ai babu gaskiya in ba ka son a ce kai ka yi don mi ka yi in ba ka son a ce kai ka faɗa don mi ka faɗa ya kamata ka tambaye kanka to bil fadihati Allah zai kumyatar da su awil qatl fi dunya waɗansu malamai suka ce a'a Allah zai bada iko a kashe su a nan duniya don munafiki ba kashe shi ake yi ba amma waɗansu munafikai ta rayuwa a kashe su a nan duniya wa azabil qabri fil akhirah sannan kuma ai musu azaba ta kabari a ranar lahira na fata an fice to kenan kaga marrataini nan wadansu malamai sun dauki biyu ake nufi kenan a kumiyatar da su nawa kenan daya ai musu azaba kabari a lahira biyu ko kuma Allah ya bada iko a kashe su ko ba musulmi ba Allah ya bada wani dama ya kashe su kaga Allah ya azabtar da su sannan mi sannan kuma musu azabar kabari ya zan nawa biyu haka ne kuma haka ba waɗansu malamai sun kace a'a shi marratai din nan za mu rinka azabtar da su sanu azibuhum marratai a nan duniya za mu ci gaba da azabtar da su lokaci zuwa lokaci ba wai ana nufin Allah zai musu azaba guda ba kullu cikin azaba Allah suke don ya ce fala tu'jibika amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya ashe ƴaƴansu da dukiyarsu kuma kullum azaba suke ciki kaga ashe ba marrataini bane kamar da Allah ce sun marji albasara karrataini yanqalibu ilayka albasaru khasi'an karrataini bayan nufin sau biyu ba ka kama yi sai ka gashi shi yasa zaka ga malamai suna samun sabani wajen fassara me ake nufi da wato marrataini hal muradu bihi al-kasra aw muradu bihi al-adad sanu'adhibuhum marrataini الإقليل في استنباط التنزيل نا إمام السيوطي يتي قال أبو مالك والمالك لا كثير أبو مالك ما إمام مالك بها انتبه في قوله مرتين وجن فسر فقد الله يتي مرتين عذاب في الدنيا za a yi musu azaba a duniya wa azabun fil qabri kuma za a yi musu azaba ta kabari kaga dan qur'ani sai ce to ina kai zancen kabari ko ba ka nan bane a na an ce ma ta yi biyu to ina zancen duniya ko da lahira a istinbat ne ya kai sai ce to mu ga istinbat ba mu yarda da shi ba ko ba ka da cewa ba sai a ce a a ai Allah ya ce sanu azibuhum marrataini nan ko kaji ko kaso suka da anan duniya ne ko ba ka da bane to thumma yuradduna kaga marrataini a azabtar da su a nan duniya sannan su ta yi kabari a azabtar da su thumma yuradduna ila azabin azim domin da an azabtar da su kace lahira ake nushi sanu azibuhum fi dunya wa nu'azibuhum fi jahannama ba marrataini ba thumma yuradduna ila azabin azim wace azaba ce ta yi to jahannama babu kaga dole ko da qur'ani sai ka yarda da wannan fasara amma wanda son rai yake yace kai ni dai ban yarda ba kawai a bani lahiya sai mutum mun baka lahiya sai an haɗu gaban Allah sanu azibuhum marrataini za mu azabtar da su bi so biyu malamai sun yi bayani in ka diba ma shi ma ibnu kathir a cikin wato tafsirin qur'an al-azim da yazo wajen fadar Allah subhanahu wataala sanu azibuhum marrataini ya kawo maganganun da malamai akan me ake nufi da marrataini wato waɗansu malamai sun kawo maganganun cewa abinda ake nufi da Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da su marrataini yace ya'ni qala mujahidun fi qawlihi sanu'adhibuhum marrataini ya'ni al-qatl was-sabi za a kashe su sannan kuma za a kama su a matsayin ribabbin yaƙi in ji malaman zaune asabiyu da sinun da ba'un da ba da ya'un sabani asabiyu shi wanda an ka kama a wajen yaƙi fursunan yaƙi amma fursunan ingilishi ne ko ba ka nan bane sannan kuma prisione france ne ribabben yaƙi daga riba ne an ribance shi ita ce hausa ba sani ba mu fahimta ba wato wa qala fi riwayatin a wata riwaya sai ce bil ju'i Allah zai azabtar da su marrataini nan ba bil qatl was sabi ba a'a bil ju'i wa azabil qabr Allah zai turo musu yunwa sannan kuma zai musu azaba ta kabari a yunwa azaba ce kuma azaba ce azaba ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun ko nan Nijar da anka ce an rike iyakoki ko ta ce za ta kawo hari wallahi mutane sun da azaba wanda babu sa akwai yunwa bayanan da ya dan da ko ba ka bane thumma yuraduna ila azabin azim wa qala ibn jurayj ibn jurayj yace marrataini azabun fi dunya wa azabun fil qabri thumma yuraduna ila azabin azim annar akilu fi wa qala al-hasan al-basri hasan al-basri yace marrataini kenan azabun fi dunya wa azabun fil qabri wa qala abd الرحمن بن زيد أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد وقرأ قول الله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فهذه المصائب لهم عذاب وهي للمؤمنين أجر waɗanda ‘ya'ya da dukiya ga mumini lada zai samu ko musiba ta same shi cikin dukiya da ‘ya'ya sai ya yi haƙuri sai Allah ya bashi lada ko ba haka ba wa azabun fil akhirati fil nari amma azabar da an ka ce za a yi musu suko kafirai munafikai a wuta sun mai radduna ila azabin azim qala anna ina fata an fahimci to da haka dai malamai sun yi maganganu daban-daban akan wannan yace wa qala muhammad ibn ishaq sanu'adhibuhum marratayn qala huwa fi ma balagani ma hum fihi min amri al-islam yace shi abin da ya iso mai na malamai tafsiri abinda ma fi ma balagani ma hamma ma hum fihi min amri al-islam kama abin da suke cikin shi na musulunci wa ma yadkhulu alaihim min ghaidin an gane ko min ghaidi zalika ala ghairi hisba ma'ana bakin cikin da suke samu na ci gaban musulunci suna son musulunci ya ci gaba ba sa so kuma shi ko musulunci kullum gaba yayi idza jaa nasrullahi wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kulli kullum musulunci na karuwa su ko munafikai suna bakin ciki kaga azaba ce Allah yake musu yace to ita wannan azaba ya dauka thumma azabuhum fil qabri kaga ala ghairi hisbatin ba tare da hisba ba nan ma'ana ba za su samun ba a ce tar an tana yawa a ce su bu su gane ba yana da shirin shi ne abin da ake nufi yace to kuma summa azabuhum fil qubur idha saru ilaiha summa al azab al adim alladhi yuraduna ila azab al akhirati wal khuld fihi ina fata an fice ni wa qala sa'id an qatada fi qawlihi sanu'adhibuhum marratayn adhabud dunya wa adhabul qabr thumma yuradduna ila adhabin azim to kaga dai duka waɗannan suna nuna manzaka wato ayoyin marratayn marratayn amma in ka dauka ka ce nan marrataini jinsin azaba ake nufi Allah zai musu jinsi na azaba a duniya daban-daban a cikin kabari zai musu jinsi na azaba daban-daban sun mayurattuna ila azabin azim ina fata an fice ko kuka ce marrataini ana nufin Allah zai musu azaba mai yawa tun da nan mislu karrataini ba ana nufin biyu ba zai maimaitu ma'ana cikin azabar duniya suke da cikin azabar lahira suke kaji abin da ibnu kathir ya kawo shinsa in zaka tafsiri kada ka ce zaka dogara da littafi daya kakka ce zaka dogara da fanni daya ko ba haka nan bane ka dauko nan ka dogo nan ka dogo nan sanu azibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim yanzu abu guda guda saura shine munasaba tsakanin ayoyin ita aya wannan wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun ibnu ashur yace kanat al-a'rab larabawan ƙauye sun kasance alladina haulal madina waɗanda ke kewaye da madina qad khalasu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khalasu ma'ana sun keɓanta wa ata'uhu an gare ko an ce khalasu kamar abin da mun to tsarkakakke mutane da waɗanda ba a shakka al'amarin su wa ata'uhu sun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa hum juhaina wa aslam wa ashja wa qifa wa lahyan ila gadin wa usayya فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن في هؤلاء منافقين لئلا يغتر بكل من يظهر له المودة kaga kenan me yasa aka kawo wannan saboda an san akwai munafikai to sai aka nuna mai kada ya yarda da cewa duk waɗannan kabilun da suka nuna sun musulunta ba kowa ne musulmi a cikin su ba mun ji wannan da kyau ita ce munasaba dan an faɗi al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan kuma an ce wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir to tunda an ce minhum ba dukkan suna bane sannan wa min ahli al-wato min wan hawlakum min al-a'rab munafiqun wannan shine munasaba tana alaka ne a bambance cewa cikin mutanen ƙauye an gane ko ko kuma abin da fi fitowa a fili ya ku yan uwa ni abin da nake gani a nan tunda an kai zancen a'rab tunda an ce al'arabu a shaddu kufuran wani fatan wa min al'arabi man yattakhidhu ma yunfiqu makhraman kaga ga asan munafiki ne wa min al'arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir sai aka zo su ko kishiyar su ɗan birni aka faɗi waɗanda don Allah ya yarda da su was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum to ana son kuma a bayyana har cikin yan birni akwai munafikai sai aka yi shimfiɗa da yan ƙauye wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina ni na fi kallon wannan munasaba amma ba na ce dole sai ka karɓa ba to wannan ita ce munasabar da ta sa aka kawo wannan aya aka kawo zancen su sannan idan muka duba cikin asbabun nuzul an gane ko a cikin a cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab musu kawo sababun nuzul ko guda bakarkashin wannan aya dan haka dai mas'ala guda ta yi saura kenan sai an ka ce la ta'lamuhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce bai san su ba to kuma da sai cikin littafin tafsiri sai aka kawo waɗansu an ka ce kabila ta kaza kabila ta kaza to wanda an ka saukan ma qur'ani bai sani ba kai mai tafsiri har an ka sani kaga dan qur'ani sai ce to kai kaji wai annabin ma aka ce bai sani ba amma wai kaji malaman tafsiri sun sani ko ba haka nan bane akwai akwai matsala ko babu akwai matsala to dole irin wannan sai ka sayar da ake tattaunawa da su sai ka ce a'a da mai tafsiri ya kawo su shi la ta'lamuhum ana nuhin la ta'lamuhum bi a'yanihim shi munafiki wani lokacin ba a san shi ba a zatin shi amma akwai abin da ke sa wani ya san shi shine bi aqwalihim wa af'alihim wa bi mu'amalatihim ayyukan su suna sawa a gane su maganganun su wani lokaci musamman cikin halin tsanani zaka ga sun bayyana kansu amma cikin halin sauki ba a cika gane su ba shi yasa in ba ka taba shiga cikin tsanani ba ka gane masoyanka na gaskiya shi yasa Allah ke kada ka cikin musiba dan ka gane waɗanda ke son ka da gaskiya da ba sa son ka an gane ko to sannan kuma ana gane su da mu'amala da su to shi yasa anan tunda an ce munafiquna la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum an gane ko baka san su ba ma'ana baka san su ba da sunayen su da zatin su amma in suka zo suka yi mu'amala da kai zaka iya fahimtar su don ya ce wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim hum al'adu fahdharhum qatalahum Allah anna yufakuna amma ce walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qawl shi yasa sai ka dauki al-mawdu' al-qur'ani al-munafiquna fi al-qur'an al-karim الدراسة الموضوعية لمرض النفاق في القرآن الكريم وانين منافقي دقا إنا كلمة تسامو أسلي كاقا النفاق يا سامو أسلي دقا النافقاء وني abin da ne daga cikin abin da za a cewa dabbobin daji wasu ce ko kurege ne ko menene dai ni da Hausa yarbu a kikin shi da larabci al yarbu to shi yarbu din nan an gane ko shina da idan aka koro shi yana da rami kofa bi gare shi akwai alqasi'u akwai annafiqa'u alqasi'u ita ce kofar da yake shiga kaga daga ma qas'a ne kamar wato abu na fili an gane kutun da kwano da ake ci abinci qas'a ake yin shi sai maka kamar ya shiga nan kana zuwa annafiqa'u sai ya fita ta can to haka munafiki yake nan kana ganin shi da wannan fuska zuru waje haini ne can kuma sai ya juya da waccan fuska shi sa Allah ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un har cikin ahlul kitabi akwai su wa qala ta'ifatun min ahlul kitabi aminu bil ladhi unzila ala alladhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un kaga munafiqaini وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون منافقين شسا إن كان سنك قال منافقي سفو فيش دا أيوك شدو الله سبحانه وتعالى يبين سو أما ذنباك قائدة قداه إلى فتح فيش na farko in kana son ka gane munafiki shine wanda ya dauki mutane kayan cin mabukatar shi shi munafiki ya ɗauki addini hanya ce ba ta abauta ma Allah ba a'a ya tsare jinin shi kan a kashe shi tunda musulunci yayi karfi kuma ya ɗauki addini hanya ce ta cimma burinsa in ka rike wannan ka'ida yanzu kana ga munafiki shi bai ɗauki addini ba hanya ce ta abauta ma Allah ko a mutunta Allah sannan kuma hanya ce ta ya cimma burin shi na duniya shi yasa in kana son ka gane mutum munafiki ne duk aikin da yake na addini da ya ga zai rasa waccan bukata ta duniya zai daina addini ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بما أعلم ما في صدور العالمين إن كان سنك غاني منافق شيني متمن دبي سنكوا سيكن شيني wa qa'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum in kana son ka gane munafiki shine wanda sai matsala ta shigo dab sai ya barka abu abdullahi ibn ubay ibn salul sai da aka je wajen yaki ya fit ya dawo da sulsulje shi ya ce dan me za mu kashe kanmu saboda wani bako mu kai kanmu ga halaka lokacin to me yasa bai zama shi batun farko sannan kuma su ne su yadda da alƙawarin Allah ba idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun gharra ha'ula'i dinuhum kuma kana bari sannan sun kace ma wa adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura cikin suratul ahzab sifatul munafiqina wa af'alihim wato wajen mu'amala da su kana gane su shi yasa tsaya ka ji ga wasu ka'idodi guda hudu in ban manta ba na farko shine asalin addini ana yin shi ne li yu'badullah ko ba kana bari to amma shi yana bauta ma Allah ne don ya cimma burin shi da duniya ina fatan kuna fahimta ga addini a wajen mumini shine abu na farko a wajen munafiki ba abu ne da farko ba a'a addini hanya ce ta cin maburi ba sai kuma fahimta ba al-awwal indahu laysa ad-din ad-din indahu shay'un sanawi shi yasa yana yin shi ne ba don yana bukata ba sannan shi mumini ya ishu li ya'budullah ko ba kana bane yana rayuwa ne don ya bauta ma Allah ina fata ku ce amma munafiki ya'budullah li ya'ish yana bauta ma Allah ne saboda wannan ibada ta bashi damar ya samu jin daɗin duniya ba sai kuma fahimta ba ba ina fatan kuna fahimta waɗannan don in kana bin waɗannan ƙa'idodin za ka iya fahimtar menene ake nufi da munafukai ma'ana ƙa'idodi ne waɗanda in ka ɗauke su za ka fahimci sannan mumini ya ɗauki addini shine babban burinsa an gane ko shi ko munafiki ya ɗauki addini ba shine babban burinsa ba buƙatarsa ta duniya ita ce tafi amma addini hanya ce ta cimma buri المؤمن عنده الدين هو الغاية والدنيا هي الوسيلة وعند المنافق الد- واتو الدين هو الوسيلة والدنيا هي الغاية waɗanda ka'idodin ka rike su in ka aza su da izinin Allah za ka iya fahimtar inda an ka samu gaba man ya ishu bi shay'i wa man ya ishu li shay'i hunaka man ya ishu li da'wa akwai mutumin da Allah ya yi shi don ya rayu don ya yi da'awa don da'awa kawai yake rayuwa amma hunaka man ya ishu bi da'wa akwai wanda da da'awa ne yake rayuwa ya fi son ina ne za a sanya sunan Allah a samu ciwatuwa a ji daɗi wallahi wallahi duk mutumin da ya kama hanyar da zai ce da addini yaudari mutane wallahi Allah ya san shi kuma babu yaudara irin ka fake da addini ka yi yaudara wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib wa huwa yud'a ila al-islam kuma kana yaudara kowa ka ci gaban da Allah ba in kai yaudari mutane ba su abin da ke cikin zuciyarka ba amma Allah istidraji da ma duk munafikin duniya Allah ya san shi yau da gobe Allah zai bayyana shi Allah kai mu da sani Allah ma karanta wannan aya ta karshe da ke lokaci wa akharuna amin
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم
to wannan ayar ba za ta samu shiga ba amma wannan aya tafsili ce game da hukumce hukumce irin yadda Allah yake koya muna in za a yi hukunci akan al'amura kaga da yace wa da ya kawo munafiqai tan tagariya sai ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a shi yasa in ka zo abu yana buƙatar tafsili in almanu ne mutlakan ka ce almanu mutlakan in aljawazu ne mutlakan ka ce aljawazu mutlakan in almanu ne bi shurutin ka ce almanu bi shurutin in aljawazu ne bi shurutin ka ce aljawazu bi shurutin at-tafsir fil fatwa kakka je kai kana bada fatawa don abu guda saboda tana yiwa akwai bambanci kuma wannan raddi ne ga mu'tazila qarara bari in faɗi wannan da yau da muhimmanci kaga al-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina al-khairi ne zalla kaga Allah tabbatar musu da shi munafiqai kuma su yan jahannama ne yace maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn sai yace wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayi'a ya tabbatar musu da imani bai ce ba masu imani bane kuma ya tabbatar musu da mummunan aikin su kaga masu mummunan aiki can da banzan la munafiqai masu aiki nagari as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin waɗanda suka yi kuskure ga imani ga sayi'an amma Allah ce ba su masu Allah bai ce ba su da imani ba to kai dan mu'tazila ina na ka samu ka ce mutum in ya aikata kabira huwa bainal manzila bainal manzilatayn la mu'min wala kafir ga ayat qur'ani ta kai ta sheka abinda muka faɗa da mutu dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh